نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح لله في الأمة وترك الأمة على منهج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء أما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم يا عباد الله راقبوا الله تبارك وتعالى في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وبعد يا عباد الله إن مبدأ أعمال المرء خيرها وشرها صالحها وفاسدها من خطرات تجول في قلبه وخوائر تدور في نفسه ثم تتحول تلك الخطرات إلى إرادات وعزوم ثم تتحول إلى أعمال ولهذا يا عباد الله من ضبط خوائر نفسه وخوا وخطراتها وأحسن رعايتها وكان بوابا على قلبه وكان بوابا على قلبه يحوطه ويحرسه من خطرات وخوائر سوء سدا لها وإبعادا لها عن قلب عن قلبه سالم قلبه من الهلكة والعطب ومن ترك خطرات السوء وخواطر الشر تجول في قلبه وتتردد في نفسه ثم أخذ يستجلبها وينميها في قلبه تولد عنها شر عظيم وفساد كبير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أيها المؤمنون يا عباد الله وأنفأ ما يكون للعبد في هذا الباب أن يحسر خواتر قلبه في أمور أربع خواتر يستجلب بها منافع دنياه وخواتر يستدفع بها مدار دنياه وخواتر يستجلب بها منافع آخرته وخواتر يستدفع بها مدار آخرته فإذا حسرها في هذا الباب أفلح وأنجه وسعد في دنياه وأخراه أيها المؤمنون يا عباد الله وأعلى الخواتر وأنفأ الفكر ما كان, الله ما كان لله تبارك وتعالى والدار الآخرة وما كان كذلك يا عباد الله ينحصر في أنواع من من الأنواع التالية أما أولها يا عباد الله فكرة في آيات الله المنزلة كلامه جل وعلا الذي أنزله سبحانه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أنزله هداية للعباد ورشادا وفلاحا وسعادة في الدنيا والآخرة قال رب العزة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أنزله سبحانه لذلك إلا أن عددا من الناس إلا أن عددا من الناس جعل حظه من هذا القرآن مجرد التلاوة دون الفهم والعمل قال الحسن البصري رحمه الله تعالى أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا وأما الثانية عباد الله فكرة وتأمل في آيات الله المشهودة ومخلوقاته العظيمة فإن هذا التأمل في هذا الكائنات في هذه الكائنات وهذه المخلوقات يهدي قلب العبد إلى تعظيم من خلقها جل في علا قال رب العزة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا بائلا سبحانك فقنا عذاب النار وأما الثالث يا عباد الله فكرة وتفكر في نعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة وعطاياه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى فإذا شغل المرء فكره في ذلك تحول إلى عبد شاكر لأنعم الله جل في علا ذاكر لله حامد له مثنيا عليه جل في علا والله جل وعلا لما عدد نعمته نعمه العظيمة وآلائه الكثيرة في سورة النحل التي تعرف بسورة النعم قال رب العزة والله جعل لكم مما خلق زلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بعثكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم لعلكم تسلمون أيها المؤمنون يا عباد الله وأما الرابع من هذه الفكر أن يتفكر المرء في, في عيوب نفسه وتقصيره في حق ربه وتفريطه في جنب الله في جنب الله جل في علا فإن ذلك يفضي إلى كسر النفس الأمارة بالسوء وأفضى أيضا إلى طرد العجب والغرور ونحو ذلك من القلب إلى أن يتحول إلى قلب منكسر خاضع لله جل في علا قال ربنا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أيها المؤمنون يا عباد الله وأما الخامس يا عباد الله من هذه الفكر النافعة الفكرة في واجب الوقت وفريدته فإن كثيرا من الناس يصبح في فكره في منن في منن باطلة وتمنيات ضائفة وينسي يومه منهم من يخطط إلى أعمال تمده إلى عشرات السنين وهو مضيع لواجب اليوم وفريضته وقد قيل قديما الإنسان ابن يومه فيتفكر في عمل اليوم وواجبه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم ألا يا عباد الله إن الله وملائكته يصلون, يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ya isar da manzanci kamar yadda ka umarce shi ya ɗora al'umma a kan tafarki tafarki madaidaici ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da kuma alayen gidansa da sabbansa gaba ɗaya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi zuwa ga tafarki madaidaici a duniya da kuma a lahira baya da haka ya ku bayan Allah ku lura da Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye domin Allahu tabaraka wa ta'ala mai gani ne kuma mai jinku ne a duk inda kuke ya ku bayan Allah lalle farkon ayyuka gabaki ɗayan ayyukan ɗan adam na alkhairi da kuma na sharri kyawawan ayyuka da kuma munanansu suna daga cikin wato ainihin rayawar zuciya ne wato rayawar zuciya ne zuciyar ɗan adam tana rayawa tana kaiwa tana kaiwa tana kawowa idan ɗan adam ya raya al'amari ya kai ya kawo sa'an nan kuma sai ya nufaci yin wannan abu sai ya himmatu wajen aiwatar da wannan aiki ko dai mai kyau ko ko mummuna saboda haka ya ku bayan Allah duk wanda ya tsare wato zuciyarsa ya kange ransa ya zamto wato ya zamto shine gate shine kofa ta ainihin wato zuciyarsa ya zamto mai gadin zuciyarsa wato zuciya wata aba ce kamar wani abu da ake gadinsa wanda ake tunanin zai iya ficewa ya gudu to idan mutum ya zamto yana gadin zuciyarsa yana kula da ita dangane da wato abin da yake sharri a cikin zuciyarsa ko kuma akasin haka ya zamto ya sake mata wato ragama duk inda ta ja sai ya rabu da ita to wannan din zai girmama zai girmama a cikin zuciyarsa kuma zai haifar masa da ainihin wato sharri sharri wanda yake mai girma da kuma fasadi barna wacce take mai girma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru to dukkanin jiki ma sai kaga ya gyaru idan kuma wannan tsoka ta ɓaci ta lalace to dukkanin jikin ɗan adam yanayinsa gaba ɗaya sai ya ɓaci sai ya lalace nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku saurara ku ji wannan tsoka ita ce zuciya idan zuciyar bawa ta gyaru to sai ka samu ayyukansa da halinsa duka sun gyaru idan kuma zuciyarsa ta ɓaci tana masa mummunan tunani ya sake mata kuma sai ya zamto wato ayyukansa sun yi muni jikinsa ma ya yi muni ya ku mumina ya ku bayin Allah mafi al'amarin da zai fi amfani ga ainihin bawa a wannan babi shine bawa ya kange zuciyarsa ya takaita zuciyarsa cikin al'amura guda hudu gaba ɗaya na farko ya lura da rayawar zuciyarsa wajen abin da za ta jawo masa na alkhairin duniya ya kuma lura da ita wajen abin da za ta jawo masa na sharrin duniya ya kuma lura da ita wajen abin da za ta jawo masa na amfanin lahira ya kuma lura da ita cikin me za ta jawo masa na sharri ko na abin da zai cutar da shi gobe alkiyama waɗannan ababe guda hudu idan bawa ya lura da su idan zuciyar ta kiraye shi zuwa ga abin da zai cutar da shi a duniya sai ya zamto ya kange ta ya hana ta idan ta raya masa abin da zai amfanar da shi gobe alkiyama sai ya taimaka wa zuciyarsa ta hanyar aikata wannan abin da ta raya masa haka nan idan zuciyar ta raya masa abin da zai cutar da shi ne gobe alkiyama sai ya kange ta idan kuma ta raya masa abin da zai amfanar da shi ne gobe alkiyama sai ya taya ta ta hanyar motsa jikinsa wajen aiwatar da wannan duk wanda wato ainihin ya kange zuciyarsa wajen raya wato idan ta raya masa mummunan al'amari ya kuma taimaka wa zuciyarsa idan ta raya masa kyakkyawa to wannan shine wanda ya rabauta wannan shine shine wato ainihin wanda ya tsira a ainihin gidan duniya da kuma gidan lahira ya ku bayin Allah mafiya wato mafiya girma wajen tunani da kuma mafiya amfani wajen rayawa zuciya shine tunanin da bawa zai yi cikin sha'anin Allahu tabaraka wa ta'ala yaya zai game da Allah tabaraka wa ta'ala lami lafiya gobe alkiyama yaya kuma zai wanye lafiya gobe alkiyama wato a gidan lahira waɗannan tunani kuwa za su iya takaituwa cikin waɗannan al'amura guda biyar su kuma masu zuwa na farko shine bawa ya zamto yana yin tunani cikin wato ainihin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda ya wahayinsu bisa annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wato abin da ya saukar na alƙur'ani mai girma wanda yake shirya ne ga mutane kuma bayani ne hujjoji ne a fili a bayyane kuma ainihin shirya ne na ainihin rarrabewa tsakankanin bata da kuma shirya Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyinsa ne a matsayin shirya da kuma shiryarwa da rabauta da cin nasara da dacewa a duniya da kuma lahira. Allah tabaraka wata'ala ya ce, Kitabun an zallahu ilaika mubarakun, littafi ne muka saukar da shi a kanka ya kai annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mun saukar da Alƙur'ani gare ka ne littafi ne wanda yake mai albarka domin mutane li ya dabbaru ayatihi domin mutane su yi tintintini su riƙa tunani cikin ayoyin Alƙur'ani. idan Allah tabaraka wata'ala ya ce kaza to su mutane fa su muminai musulmai abinda ake so shine su yi tunani cikin wannan fadin Allah tabaraka wata'ala din ba kawai su karanta su wuce ba Allah tabaraka wata'ala ya ce kuma domin su wa'azabtu wato domin ainihin ma'abota hankula su wa'azabtu da abinda yake cikin alkur'ani mai girma Allah tabaraka wata'ala ya saukar da wato ainihin alkur'ani domin shirya wani adadi ko na mutane ba su da rabo daga cikin alkur'ani rabansu kawai shine ainihin karanta alkur'ani kadai akan fatar bakinsu kawai ba tare da fahimtar mai qur'ani yake faɗa ba ba kuma tare da aiki da abin da alkur'ani yake faɗa ba al-hasan al-basri Allah tabaaraka wa ta'ala ya masa rahama yake cewa an saukar da alkur'ani ne domin a yi aiki da shi sai mutane suka ɗauki karatunsa kaɗai shine aikin ba wai aiki da shi ba to kaga wannan shine kaucewa ainihin wato kaucewa ainihin manufar saukar da alkur'ani mai girma ya ku bayan Allah ku yi tunani cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala na biyu kuwa daga cikin waɗannan tunani shine bawa ya rika yin tunani kuma ya rika ma'amalantar ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke na fili halittun Allah wanda suke masu girma idan bawa ya zamto yana yin tunani dangane da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala na fili duwatsun nan ka kalle su ka ga yaya aka yi waɗannan duwatsun suka zamto haka lalle Allah tabaraka wa ta'ala ne ya halicce su ya kawo su haka inda duk garin ku za su taru su zamto sun ƙirƙiri dutse kamar haka ba su isa ba ba za su iya ba ko da za su ɗebo yashi da siminti da ƙasa su tara ya yi tudu to ba zai zanto dutse ɗin da ake kira dutse ba bayan Allah ku yi tintintini cikin wato ainihin halittun Allah tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala yana shirye da ainihin wato bayinsa ta hanyar wato yin tunani dangane da ainihin halittunsa dangane da ainihin ababen da ya halitta sai ya zamto bawa ya samu tsoro a cikin zuciyarsa tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar lalle cikin sha'anin halittun sammai da kasai da kuma sassaɓawar dare da yini wani lokaci ka samu yini yafi dare tsawo wani lokaci dare ya fi yini din tsawo zaka ga kuma wato ba tare da wata sanarwa ba dare yana shigowa kaɗan kaɗan har ya zamto gari yayi duhu gaba ɗaya haka nan da safe kaɗan-kaɗan haske yana shigowa da asuba har ya game dukkanin duniya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Idan bayi suka duba halittun sama suka ga taurari ga wata ga rana, amma ba sa faɗowa yaya aka yi wancan taurarin ya zamto a can, rana ta zama da guri kaza, wata da guri kaza, ya ake yi suke tafiya har ka wayi gari ka samu a ce wata ya mutu sabon wata ya kama, yaya hakan yake gudana. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa, lalle cikin waɗannan halittu da kuma sassaɓawar yini da rana lalle akwai ayoyi li'ulil albab ga ma'abota hankula wato mai hankali ne kawai zai lura cewa wannan gudanar da waɗannan al'amura fa ba da kansu suke yi ba akwai wanda ya halicce su wane ne ya halicce su shine Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya halicce ni wanda ya halicce ka Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa waɗanda suke yin tunani wato ainihin a tsaye suna kuma kwance suna zaune suna kwance suna yin tintintini cikin halittun sammai da ƙasai suna cewa ya ubangiji baka halicci waɗannan al'amura gaba ɗaya waɗannan halittu gaba ɗaya a matsayin wasa ba tsarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji faƙina azabar nar ya ubangiji ka tsare mu azabar wuta abu na uku ya ku bayan allah daga cikin waɗannan tunani da ya kamata wato ainihin bawa musulmi ya zamto yana yi na ainihin wato rayawar zuciya shine wato tunani cikin ni'imomin Allah tabaraka wata'ala waɗanda suke masu girma da kuma ayoyinsa dai waɗanda suke manya-manya da kuma kyaututtukan Allahu tabaraka wata'ala waɗanda baka isa ka irga su ba baka isa ka ƙididdige su ba ko da a karan kanka ne kai kaɗai baka isa ka irga ni'imar da Allahu tabaraka wata'ala ya maka ba baka isa ka irga ni'imomin da Allah tabaraka wata'ala yayi wa waninka ba idan bawa yayi tsam da ransa ya kalli iya gangar jikinsa kadai sai ya ga lalle Allah tabaraka wata'ala ya masa ni'ima ba tare da duba ma sauran ababe da ya halice su a matsayin ni'ima gare shi ba Allah tabaraka wata'ala ya sanya wa bawa idanu ya sanya masa wato anashin harshe ta yadda zai ɗanɗana abin da yake ganin cewa yanzu idan ya ci wannan al'amarin fa zai iya zamtowa matsala gare shi ya sanya masa hanci ta yadda zai iya sansana wani abu idan ya ji shi kawai ya san wannan abin zai iya masa amfani ko zai cutar da shi kawai mujarradin ɗanɗanawa a harshe kawai akwai abin da idan ka taɓa ka ji zafinsa ya kai sai ka ji cewa ba likita ne ya gaya maka ba ba kowa ba sai ka ji cewa idan ka haɗi wannan abin zai iya ba da matsala a cikin jikinka amma Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya maka wannan ne a matsayin ni'ima gare ka kawai me yake bukata shine ka bautata masa subhanahu wata'ala haka nan ya sanya wato ainihin ji ainihin ga ainihin wato dan adam domin bawa ya ji abin da zai iya amfanar da shi ya ji abin da aka tsoratar da shi domin ya nisance shi don gudun fadawa zuwa ga halaka ko dai halaka ta duniya ko kuma halaka gobe alkiyama muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya amfanar da mu da jinmu da kuma ganananmu ya ku bayan Allah idan mutum yayi tunani waɗansu halittu kawai fa Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicce su ne a matsayin ni'ima ga ainihin bayi domin bayin su bautata masa Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci bishiyoyi daga cikin bishiyoyin akwai waɗanda idan bayi suka ɗiba sai zamto magani ga su ainihin bayi in waɗansu bishiyoyin su yi amfani wajen ɗiban ganyen don su bewa dabbobi dabbobin kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicce su ne domin su bayi in su bayi din kawai abin da ake bukata shine su bautata wa Allahu tabaraka wa ta'ala su nisanci ababen da Allahu tabaraka wa ta'ala ya hana su ku duba ya ku bayin Allah yanzu lokaci ne da ainihin mutane suke zuwa wato ainihin gonaki su je su yi shuka sai ka samu mutum ya ɗauki iri a kansa ko akan babur ko akan abin hawa ko ma dai menene sai kaga wani adadi wato wani adadi ne dan kaidaje dan kadan buhu daya ko rabin buhu ko mudu kaza ko kwano kaza ko buhu kaza ko buhu kaza amma idan bayan kwanaki kadan ko bayan watanni kadan sai kaga abin da za a dawo da shi gida shi da ya kai irin a kansa bai isa ya dawo da shi a kansa ba ko da kuwa zai rarraba ya rika ɗaukowa kaɗan-kaɗan sai ka ji ya ce ai ban isa in dawo da wannan ba to dukkanin waɗannan Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya su ne a matsayin ni'ima da kuma falala da kuma kyauta ga ainihin bayi ba komai yake bukata ga ainihin bayi din ba baya bukatar su ciyar da shi baya bukatar su bashi komai daga ciki abin da yake bukata kawai shine bayi su yi tunanin fa wannan al'amarin yayi ne a matsayin kyauta da kuma rahama da kuma ni'ima gare su me abin bukata ga su ainihin bayi shine su bautata wa Allahu tabaraka wa ta'ala kada su hada shi da komai kada su hada shi da kowa subhanahu wa ta'ala idan bawa ya shagaltar da ainihin wato kansa wajen yin tunani dangane da ainihin halittun Allah tabaraka wa ta'ala dangane da ni'imomin Allahu tabaraka wa ta'ala sai bawa ya zamto wato ɗaya daga cikin masu godiya ga Allahu tabaraka wa ta'ala sai ya zamto ɗaya daga cikin masu yabo ga Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah idan kuka ce za ku ƙididdiga ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala ba za ku iya ba domin ni'imomi ne waɗanda suke masu yawa Allahu tabaraka wa ta'ala ya bayyana a cikin suratun nahal wacce aka santa da suna suratun ni'ima wato suratun nahali ana ce mata suratun ni'im wato suran ni'imomi daban-daban Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin abin da ya halitta ya sanya muku inoyi ya sanya muku bishiyoyi masu inuwa wannan a matsayin ni'ima ya sanya muku fikira da tunanin ku yi gini ginin ya zamto inuwa gare ku da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama sai ya halicci ga bishiyoyin ga kuma ginin amma kasan kuma babu inuwa ita kanta inuwa din kadai wata wato wata kaddara ce da kuma wani iko ne ne Allahu tabaraka wata'ala ta yanda kai kanka in ka tsaya idan aka haska ɗaya gefen sai a ga inuwa ita inuwar in ka taɓa ba za ka ji komai a jiki ba to duka wannan yana daga cikin abin da wato ya kamata ya zama wajibi bawa mai hankali ya riƙa yin tunani ita inuwa ɗin nan ya aka ta zamto inuwa idan aka ɗauke wani abu sai inuwar wannan abin ta tafi to ya aka wannan inuwa ta zamto inuwa wannan duka girma ne da kuma iko ne na Allahu tabaraka wata'ala yayi waɗannan ne domin mu yi tunani cikin waɗannan al'amura su ƙara mana tsoron Allah tabaraka wata'ala Allahu tabaraka wata'ala yace ya kuma sanya muku wato ainihin ya sanya muku rufi da kuma ainihin wato koguna na ainihin duwatsu ya sanya muku kuma waja'ala lakum sarabila taqikumul harra ya sanya muku ma'ana ya halitti wato ainihin tufafi domin su kare ku daga ainihin zafi da kuma sanyi domin cewa taqikumul harra ana nufin wato khilal amrain ana nufin da zafi da kuma sanyi Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya tufafi dan su zamto ka sanya tufafin lokacin zafi wato ka ji yanayi ya maka daidai ka sanya tufafi kaza lokacin wato lokacin sanyi domin ka ji yanayi ya maka daidai Allah tabaraka wa ta'ala ce ya sanya muku waɗannan gabaki ɗaya ya kuma sanya muku waɗansu tufafi ɗin taqikum ba'sakum domin su kare ku daga ainihin yaƙi sai ya sanya waɗansu al'amura ta yanda ko da an harbi mutum ma ba za su ƙula ba to dukkanin waɗannan wada wato ababen da ake nagarkuwa na furuf da ake yi duka waɗannan Allahu tabaraka wa ta'ala ne ya sanya su gabayi a matsayin ni'ima a matsayin rahama subhanahu wa ta'ala yake cewa kazalika yutimmu ni'matahu alaikum haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cika ni'imominsa a kanku gobe alkiyama idan kuka ji tsoronsa sai ya sake cika ni'imar ya kai ku gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yace ya muku waɗannan ne la'allakum tuslimun domin ku miƙa wuya ku yi ikhlasi ga Allah tabaraka wa ta'ala al'amari na hudu daga cikin guda biyar dinnan ya ku bayin Allah shine bawa ya riƙa yin tunani wajen aibukan kansa da kuma inda ya gajiya da kuma wato gazawarsa wajen haƙƙin Allahu tabaraka wa ta'ala wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da aiwatarwa haƙƙin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ɗora masa idan bawa yana tunanin cewa shi fa kullun gajiyayye ne kullun shi mai wato bai kai ba bayyayin abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce yayi ɗari bisa ɗari to wannan zai taimaka wajen zuciyarsa ta karye wanda ainihin ita zuciya kullum tana umartar mutum ne da mummunan aiki amma idan bawa ya ji cewa shine wato ainihin malam wane ko kuma shine mai halittar sallah mai halartar sallah ko da yaushe cikin jami'i shine mai kaza shine mai karantar da qur'ani shine mai karantar da mutane addinin musulunci yana ganin sauran mutanen ba su kai shi ba to shikenan bawa ya fada hanyar halaka domin Allahu tabaraka wa ta'ala ya san suwaye waɗanda suke ainihin masu tsoronsa hakikanin jin tsoronsa kuma suwaye suke yin ayyuka domin sa subhanahu wa ta'ala bawa kullun ya rika jin cewa shi din fa gajiyayye ne bai kai ba aikin da yake yi din ma bai kai ba kuma bai sani ba ma ana karba ko kuma yana ta yin laifukan ma da ba a karɓa wannan su ne wato ainihin halayya ta ainihin mumini ta ainihin mutumin ƙwarai Allahu tabaraka wata'ala ya ce waɗanda suke bayar da abin da Allahu tabaraka wata'ala ya ba su suna da dukiya amma su ma suna ciyarwa amma duk da haka wa qulubuhum wajila duk da haka zukatansu a firgice suke suna tsoro suna ganin cewar anya kuwa suna yin abin da ya kamata su yi ba wai mutum yana yi yana jin cewa lalle shi yayi ba abu na biyar ya ku bayin Allah shine bawa ya rika yin tunani wajen al'amura da suke wajibi ya kuma rika yin tunani dangane da lokaci lokaci din nan saurin tafiya gare shi mu duba kamar yanzu ne ake cewa ramadana ya kusa ramadana ya zo ya wuce ana cewa babbar sallah ta kusa babbar sallah ta zo ta wuce bawa ya rika yin tunani dangane da ainihin wato ainihin lokaci idan bawa yana yin tunani dangane da ainihin lokaci wannan zai taimaka masa wajen ya daidaita wajen wato ayyuka na kwarai wajen jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala amma idan ya zamto bawa yana yin tunani ne kawai dangane da ababen da ba za su amfanar da shi duniya ba ko kuma ba za su amfanar da shi lahira ba ko da za su amfanar da shi a duniya to wannan sai ya zamto halaka ne da kuma taɓewa da kuma yin nadama gobe alkiyama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya ku bayin Allah yin tunani dangane da ainihin lokaci yana da girman matsayi yana da muhimmanci kwarai da gaske an faɗa tuntuni cewa shi ɗan adam ɗan yininsa ne ma'ana kai ɗan yau ne abin da ake bukata yau ɗin ya kamata ka yi tunanin yaya za a yi ka wanye lafiya yau ba wai ka yi tunanin shirya waɗansu abubuwa na shekaru aru aru ba za ka samu da yawa daga cikin bayi mutum yana ainihin shirya al'amura wanda suke na shekaru da yawa asharatu sunin shekaru wanda suke masu yawa kwarai da gaske amma kuma yana tozartar da ainihin wajibin yau wanda alhali bai sani ba watakila yau zai bar duniya yanzu yana kokarin ya za a yi ya tanadar ma kansa dukiya kala kaza sanadiyar haka bai yi sallar azhar ba bai yi azhar ba ko kuma ya tozartar da wani wajibi daga cikin wajiban da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora masa bai sani ba kuwa la'alla wannan al'amarin da yake shiryawa na amfanin duniya watakila magadansa ne za su amfana da wannan amma dai shi ban da shi nawa nawa aka samu wanda sun tattali dukiya ko suna kan nemanta saura kiris al'amari ya zamto yadda suke so amma Allahu tabaraka wa ta'ala bai ga dama ba rayuwarsu ta katse nan take ya ku bayan Allah ku yi tunani dangane da ainihin lokuta da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ara muku domin shi lokaci shine mafi mahimmancin al'amari ga ainihin bayi domin Allahu tabaraka wa ta'ala yana amfani da ainihin lokaci shi yasa ma yace sallar asuba ga lokacinsa ga lokacinta kamar yadda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar sallar azhar ga lokaci sallar la'asar ga lokaci ramadan ga lokaci komai yana da lokaci wannan yana gwada maka cewa lalle lokaci yana da muhimmanci kai ma kuma ga iya lokacin da aka ware na rayuwarka idan lokacin ya mutu zaka mutu ne ko ka shirya ko baka shirya ba muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mu ya Allah tabaraka wa ta'ala ka dora mu akan daidai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zauna da wannan ƙasa ta mu lafiya wannan gari Allah ta'ala ka ƙara masa zaman lafiya da aminci Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya damun ka sanya wa damunar mu albarka ya Allah tabaraka wa ta'ala duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Sudan da Filistin da dukkanin garuruwan musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawo zaman lafiya ka kawo kwanciyar hankali ya Allah ta'ala ka sa mu kyakkyawan karshe muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala marasa lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ta'ala ka ƙara lafiya ka kuma ɗora mu akan ayyuka waɗanda za su ba mu lafiya gobe alkiyama ya ubangiji kowa da bukatunsa na alkhairi Allah ta'ala kai ka sani Allah ta'ala ka biya mana gaba ɗaya kowa da matsalolinsa da damuwoyinsa Allah ta'ala ka biya wa kowa ka magance wa kowa mashakil ɗinsa قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله